المعروف لم مخبر به عن اسم فاسق وخيرا والربا في غير الذي مر ذات ما أبي ما أبي حق الأداء ما لم يباح وفتى مشغول بحرف جري أو بإضافة كمثل يجري وسوى في الباب والصنداء أمل بالكل إن لم يكن مانع حصل وولقة حاصلة بتابعه فولقة بنفس الجسم واجي نعم وإن تلا المعروف فعلا
to kamar yadda dama a cikin wannan babi mun ce za mu karanta abubuwa guda biyar ne akwai inda yake wajibin rafi ne dole ne a wajibin nasu ne dama tunda magana da cikin nasu ba muke magana shi sai ya fara da shi dole ne idan an zo nan wajen ayi nasu ba wajibi ne akwai inda yake wajibin rafi ne wajibi ne a yi rafa in an zo nan wajen inda yake kamata a nasu ba shine abin da muke magana cewa idan an zo da sharafi kamar yadda in ta zo ko kuma haihu ba a nan wajen wajibi ne kenan sai a nan wajen sai daga cikin addu'a ta shari'a inda inda haihu ma da kamar yadda kake in zai dan akaramtu a akaramtahu akramaka to haihu ma zai dan kalbahu fa akarin to kaga a nan wajen wajibi ne tunda ga wannan yaro wajibi ne kenan wajibur nafi kenan akwai wajibur rafi idan ya zo a ya zama fi'ili shi sabiki wato shine fi'ili wato suna wanda ka zo da shi ya zama ya zo bayan abin da yake wajibi a fara farawa ne kamar irin suke za a rubuta iya da sauran to irin wannan wajen wajibi ne kai rafa a nan wajen kace harantu fa idza zaidun ya lirbu cewa fa idza din nan zaidun ya lirbu to dole kace zaidun ya lirbu a nan wajen wajibin rafi ne akwai yanda yake ka iya rafa kai na zuba amma na zuba ake shine kamar yadda muka magana cewa inda aka sami suna aka samu jumla an adabta ta akan jumla fi'liya ce an adabta ta akan wata jumla fi'liya da kamar misali kace kama zaidun wa amrun akramtu kama zaidun kaga jumla ce fi'liya sai kuma kace wa amrun akramtu to kace wa amran akramtu ya baka ce wa amrun akramtu amma kowanne ka yi amma an zaɓi nasaba a nan wajen domin jumla fi'liya ce ka kawo akan jumla fi'liya a nan wajen musarar nasu ne ala sai na hudu shine wanda zamu karanta anan shine shi kuma inda yake kowanne ya halatta ta iya ala sawa'i babu wani wanda aka ce ya zo shine ita kuma inda jumla ta zo ake kiranta jumla ce za ta jahi wato ma mu ke fuskar idan ka duba ta farko za ka suna ce in ka duba karshen ta kuma za ka shi ba misali ka ce sai don kama kaga in ka duba farkon ta suna ne in ka duba karshen ta shi idan ka zo irin wannan jumla wacce za ta jahi ne ya halatta ala sawa'i duk abin da ka adabta ka iya masa nazba ka iya masa rafa in ka ce zaidun kama sai ka ce wa amrun a karamtu ko kuma wa amran a karamtu duk wanda ka faɗa anan kowane daga ciki ya halatta ala sawa'i ba bambanci a cikin waɗannan abubuwa idan ka dubi farkon jimlar zaidun sai ka rafa sai ka ce wa amrun so da suna ne in ka dubi ajizin jumlar ba ta garinta ba shi ne kama ɗan nan shi kuma zai ganin ba shi ka ce zaidun kama zaidun eh zaidun kama sai ka ce wa amran sai ka nufi a nan wajen saboda ka duba ajizin duk wanda ka duba dai ana sawa'i kowanne ya halatta ba bambanci ba wanda aka rinjiya kuma akan wani.
na'am warrafa fi gairin da zai mara raja warrafu ita rafa'a raja ita aka rinjiya rasu kibiyar lazi mara sun wannan wanda ya shigo kaga mun faɗi hukunci guda hudu muka faɗa yanzu ban da waɗannan hukunci hukuncin da muka faɗa wanda kuma kowanne idan ka duba za ka ga akwai jalibin sa ma'ana akwai dalilin da yake sawa ana yin wannan abu can na zuba ne zuwan arabi sharɗi ko ilku haiki na zuba rafa ne idan ya zo ya samu abin da yake wajibi ne a fara da shi kamar yin su isa al-mujahiyya da sauransu wajibi ne ka rafa nan wajen idan ya zo musamman abrani inda za ka zo ka yi a aka zo aka sami jimla ce a za ta wajen ne kuma ka haɗa ta da wani suna to a nan wajen zonar a nan wajen musamman a wurare ko kuma an an ce musharar nan ne eh eh kuma wace jimla ce jiya ce ita kuma wannan abin musharar nan ne shi kuma to su ne wa'annan guda hudu muka faɗa ta kowanne yana dalilin da ya ta kana yi idan aka zo ba a samu kuma wani dalili ba wanda zai sa a yi rafa'a ko a yi nasuba ko kuma a ce a'a da rafa'a da nasuba sun halatta ko kuma a ce an rinja da nazaba a kan rafa'a da sai a ce wannan wajen a yi rafa'a ya halatta kai rafa'a da nazaba amma kuma rafa'a shi ya halatta shi ne muraja shi za a ce wa rabu raja rafa ita ce ta rinjaya sai dai da shi mara a cikin wannan wanda muka faɗa a baya shi ne ya kamata a yi a kawo shi a nan wajen dole ne yanzu sai ka faɗa in ka ce zaidun da rautu ka iya cewa zaidan da rautu ko ka ce zaidun da rautu ko wanne ka iya amma ka ce zaidun da rautu ya fi saboda me to idan ka ce zaidan da rautu a can farkon babu mun faɗa mun ji ita ganin dama in ka ce zai da larantu sai ka kaddara wani fi'ili ka ce larantu zai da larantu duk abin da ba a kaddara ba ai ya muka kaddara domin kana kaddara kaddare wani ne zo wanda bai san kaddara kaddara mun ba kaga ai dole ne sai ya zo yana san mun wannan abu to ga rashin kaddarawa ai ya muka kaddarawa shi yasa nan wajen ka ce zai dun larantu ya muka ce zai da larantu domin ka ce zai da larantu sai wani ya tambaye ka to me yasa ka ce zai da sai ka ce ai saboda na ce larantu zai da larantu
نعم idan mutum yake gyaran ka
نعم نعم amma ubiha ibal نعم ya faɗa ce to abinda aka halatta ibal duk abinda aka halatta maka a ciki sai ka aikata ba dama nan ba kuma ka bar abinda ba a halatta maka ba duk abubuwan da muka faɗa a baya ga inda aka gaya maka kowane da jalamin ka an ce maka kuma in ka aikata ya halatta ka kaza ya halatta ka kaza waɗannan abubuwan su za ka yi نعم نعم وفصل وفصل مشغول بحرف جر rabawan wanda aka shiga na tafi shi ne wannan wanda muke magana da harfin jarrin da harafin jarra أو بإضافة ko kuma a raba shi da ilafa يجريك وكل na yana gudana kamar inda za ka zo zo da shi ne musulun mun faɗa mun ce a cikin duk waɗannan abubuwan halaye guda biyar ɗin nan da muka faɗa kowanne daga ciki za ka iya zuwa da shi mashigulin mashigulin bihi ɗin nan ka iya zuwa da shi yana haɗe kuma ka iya zuwa da shi yana haɗe na nira ka ce zaidun larabtu gulamuhu ka kuma cewa zaidun larabtu in ka ce zaidun larabtu ka zo hudun nan ka raba shi zuwa laraba wanda shine fi in ka ce ku zaidun larabtu gulamuhu ka ka san ka ce shi daga filin ka ma raba shi zuwa can ka masa gulaji wani wani ne to a nan wajen da inda muka ce ya haɗa shi da filin nan da inda muka ware shi muka ce zaidun larabtu gulamuhu duk ba bambanci aikin duk da muka ce shi zai iya yi haka ma nan yake kowanne dai ka fi ka'ida ka kawai kamar yadda muka faɗa kamar yadda muka faɗa inda ya halatta ka nasba ne ka nasba inda ya halatta ka raba ya raba inda ya zama dole ne ka raba ko raba fasulun ba shi da wani ba shi da wani bambanci yau ba shi da wani bambanci a kai duk ɗaya ne Hmm? kowanne ne misali kamar ka ce a zaidin marauti zaidin marauti a ga ya gaga jira ne a nan wajen duk kowanne dai yake da zaidin marauti ba wani bambanci Eh, توزيز الباب وصفا ka daidaita a cikin wannan babi نعم ka daidaita وصفا wasu sifa za a wannan wasu amma sifa wasu take ma'abociyar aiki bil fi'ili da shi wani ka daidaita sifa idan ta zo ka daidaita ta da shi kamar inda muka faɗa muka ce na rabu amince shi ne ke kawo da lilin miki nan ko dan ka raba shi zuwa da lilin to idan sifa ma ta zo a daidai inda ya kamata ka sa fi'ilin nan sai ka zo da sifa amma ba sifan lallo sharadi ta zama za a mali wanda take ma'abociyar aiki domin akwai sifa wacce take ba ta yin aiki kamar misali yanzu ismul fi'il irin su daraki din yanzu ba ka ce zaidin daraki bi ka ce ai daraki din nan za ta iya komawa yanzu zaidin kashi ai ba mun faɗa da mutum a can farkon albiya sai ita ba ta yin aiki a- ba a- ba ta yin aiki a kan wani to cewa hakan tunda mun faɗi wannan sai sifar ta zama wadda ke ba- tana aiki sifa wata ke aiki ko take sunan fa'ili ko kuma sunan maf'ul sharatin ta zama sifa ta zama kamar yadda aiki ya kamar yadda fi'ili ya aiki ita ma ta yi aiki in dai sifa ta zo ta zama ta yi aiki to lalle lalle ita ma ta yi wannan to akwai inda za ta zama sifar ce ma shi sifar fa'ilin na gwamnati wani mukulin ne har ila yau kuma ya zama shi ma bai yi aiki ba inda ka zo da shi a matsayin kana nufin fi'ili ma zini ka zo da shi kamar misali kake zaidun ana laribu amsi zaidun ana laribu amsi ni da dukansa ne amma a jiya to aga da rubu ya zama sunan fa'ili ne amma kuma yana nuna maka fi limaji ake fi limaji kin nan to tunda aiki yazo a fi limaji to ai anan sifa ta zo ta yi aiki amma ta zo ce sifa ce amma kuma za a bada shi amma ba ta aiki to su ake sifa ta zo wace ki ta yi aiki ko kuma abokin aikin ce kuma ta yi aiki to anan ne za a iya wannan to shi ne abin da yake magana نعم in ka zo kamar misali yanzu in da ka yi aiki sifa mabuci aiki kamar ka ce zai dan ana laribu alana augara zaidan ana laribu alana augara kaga sunan fa'ili a nan wajen ya yi aiki kenan domin ya zo a siga ta fi'il mudari ko kuma in ya zo a cikin siga ta sunan ba mukulin bi a ismul mukulin kan misali da ce a dirhamu an ta mudawu a dirhamu an ta mudawu dirhami wanda shi ne bari to kaga anan wajen ma kaga ya zama sunan wannan idan ya zo a irin wannan daidai yake kamar yadda muka faɗa muka ce ya halatta idan da shi ne ya zo zai dindinta ko a dirhamu din nan kamar rafa ko kamar nasba a nan ma sifa ce ka zama ta yi haka yanzu a dirhamu din nan an ta mudawu ko kuma a dirhama an ta mudawu iya halatta kai ko kuma zaidun ana laribuhu alana augadan ko kuma zaidan ana laribuhu alana augadan iya halatta kai aiki kamar yadda ita ma filin ko zai aiki haka ita ma sifan nan za a mana nan aiki in lam yaku mani'un amma fa sharadin ita ma sifa ce idan ta zo kuma wani mani'i ya hana aiki za ta iya zuwa su zo sifar ta yi aikin amma kuma ta zo tana da wani mandi wanda zai hana wanda zai zo ya hana ta aiki idan ka sa mata aliki da lani inda siga da zo suna da fi'il fi'il muzari sifa ta fi'il muzari ta zo kuma ka sa mata aliki da lani to anan ba za ta aiki sai idan ka ce zaidun anan larin zaidun anan larin to ba dama a nan wajen yanzu a ce larin hudu na ya kuma baya aiki dole sai ka ce zaidun ba da maka cikin saboda wannan saboda an yi da ma'arfa samu da alibi lami ku ba ki koma bayan da yake sai da duk abin da yake da alibi da lami su je ki koma bayan je aiki a bayan sai dai aiki abin da yake abin da yake gaba yawa ina tunda ka zama alibi lami nan idan ba bayan nan ba zai koma baya a ce ya je yawa sai duk na aiki sai da kenan ko su mai kubuli eh ba zai koma baya aiki shi sa nan wajen shi sa shi illa bai kuma nan wasan wa ulfatun hasilatun lamiri wanda ya tabbata misali ne yawa misali ji wato kamar inda aka zo aka zo da sunan adadi ke ka zo da shi wannan lamirin kawai da kasu da nafsi wannan lamirin ne wanda ya zama annabta suna wanda ya abu shi kansa suna a cikin wato babu wani bambanci a wajen yin aiki idan misali yanzu sai ka ce a zaidan larabta amran wa a hau yanzu a hau wannan ai maɗuzi adadi ne a nan wajen karaba masa dalili to daidai yake kamar ka ce a zaidan laramtu a hawa yadda karaba lamirin nan a ainihin shi makulin nan karaba ce ya zama laramtu ya yi aiki haka ma idan karaba ce a wajen inda ya zo a matsayin taji ne a matsayin kaga nan a yada shi ne cewa kai a zaidan laramta amuran wa a hawa kaga a lamirin a wajen wa a hawa wanda kuma taji ne to idan ma ya zo a wajen ainihin sunan ma shi ma kare yadda filin nan zai aiki a nan haka ma zai aiki a can babu mai kaga da azai dan zaka ci kowane